Jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da za mu kawo muku tafsirin Alkur'ani mai tsarki daga masallacin Yaraduwa wanda Malam Suraja Dalhat Imam yake jan baki kuma Malam Dahiru Imam ke fassarawa wanda wasu bayan Allah suka dauki nauyin kawo muku domin ɗaukaka kalmar Allah daga alfijin rediyo Awwal Ahmad nake cewa a yi sauraro lafiya.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا توه داخرين muna cikin sura ta 27 wato suratul naml inda ake ta bayani akan al'amurra waɗanda suka shafi ranar alkiyama da suka shafi imani da kuma suka shafi irin yadda mabuta kafirci ba su yarda da abubuwa ba wanda Allah subhanahu wata'ala ke ta kafa masa hujjoji da kuma yadda Allah ke gaya mana irin ni'imomin da ya mahalitta sa baki daya jiya an yi bayani akan wa iza wa qala qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum wato aya wadda ta nuna wasu wata babbar alama daga cikin alamomin karshen zamani ma'ana karshen duniya duka baki daya dan ita duniya ba an yi ta bane dan a zo a zauna a shantake a yi abin da ake so ciki a an zo ne dan a yi ibada a bauta ma Allah subhanahu wata'ala mutum ya gama lokacinsa ya tashi daga duniya ya taya rayuwa ta biyu ta abada wadda ba a mutuwa su mutane ba an nan duniya a malamai suna cewa duniya mamarrun la makarrun duniya wurin a wuce ne ba wurin a zauna ba zama ne na tamfarare ɗan zama ne kima wanda da an gama kuma za a tafi a rayuwa ta ha abada an ce akwai ranar kiyama kuma manzala sallama ya ga mana alamomi na cewa yan lokacin duniya ta zo ƙarshe abubuwa iri kaza da iri kaza da iri kaza da za su bayyana babban ma dai alaman cewa an zo ƙarshen duniya ita ce aiko manzon Allah da da annabawa cewa shi annabi shine karshe da an aiko shi tarihi annabta ba sauran wani annabin da Allah zai sake aikowa baki daya to wannan alamomi da Qur'ani ya nuna mana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara mana bayani a ciki shine akai bayanin babba daga cikin su shine alaman huduwar naqat salih ta bayyana wa idza qala qawlu alaihim akhrajna lahum dawatan min al-ardi tukallimu tuji an yi wannan bayani karshen bayanin da aka yi Allah ya sanya dare da rana dan a samu dare shi a samu a nutsu a ciki shine aka yi bayani aka ce ba wai an ce bane dare an sanya shi dan a hu dan a bacci a a dan a nutsu ko me za kai kai cikin nutsuwa to yasa shi Allah subhanahu wataala yake bada alkhairi mai yawa cikin dare in an yi aikin kirki fiye ga yadda yake badawa da rana saboda mahi yawan mutane kwanciya suke su bacci da daddare sai mai kokarin gaske ke tashi ya kiyamul laili kamar yadda manyan salihan bayi ke yi shugaban su shine sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda shi dole ma ne yayi shi kiyamul laili mu nafila ce shi ko dole ne yayi wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak yana daga hususiyat na manzon Allah cewa lalle ne shi sai ya tashi yayi sallah cikin dare mu ko in mun tashi mun yi mu samu lada in ba mu yi ba kuma ba mun rage ba kan musamman alkhairi mai yawa to Allah ya ce dan a samu dare a yanzu cikin shi kuma rana a fito a bi da abinci a ciki aka ce wannan shi akwai ayoyi ga masu imani to ma yanzu ci gaba dai ne da bayanin abubuwan da ke faruwa a ranar tashin alkiyame ko ko karshen duniya wannan kurujin nakaci ne wannan ko musa ce da za a ta kaho Allah ya yi israfil ya ba shi kaho ya rike saboda yana sauraron intizarin a ba shi umarni ya busa mutane duk su mutu kwarai da gaske to shine Allah zai gaya mana nan wurin za a yi busai ita ranar busai to cikin duniya za a yi ta da an yi ta sai duk mutane su mutu baki daya an ce ko na dan adam yana da ruhin sa kofa sa'in da in an busa zai mutu kuma yana da kofa shi in an busa ruhin zai fito shi kafan an ce girman sa ba wai kafo bane irin wanda mutane ke busa haka ko yan tauri ko yan abinga abu ne wanda yake kawai dai an ambace shi ne gabuwan lahira suna suka tara da na duniya kawai amma ba wai irin su bane kawai dai sai a ce dan dai a gane kawai amma abin ya wuce yanzu da ake cewa su keli nawan aiki to ai kaga mu su kelin wanda muka sani don dora kaya ko idila ko dan mutum ya hawa dan dan nuna kawai ai nauyi go to amma su kelin da za a yi aiki ai abin da annabi dawo da ko sulaiman yace Allah ya gwada mai mizanin da za a yi aiki ranar kiyama da da ya gan shi an ce saboda girman shi da abin gan shi sai da ya suma saboda ban tsoro girman wannan abu to shi wannan kafan shi ma kanshi an ce girman sa yafi duniya so nawa shi kafan da aka ba Israfil din aka ce ya busa kuma tunda aka ba shi rike yake da shi yana intizarin umurni abu ya busa ko wani shiftin ake ba cewa wasu mala'iku da an san shi a'a tunda aka ba shi rike yake da shi kawai umurni yake jira a bashi ya busa shi kullum cikin da an ce tunda aka bashi wannan kafa bai taba ajiye shi ba ya huta sai lokacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama eh da yake duk annabawan nan sun duk mala'ikun nan sun sabko sun yi aiki a karkashin manzon Allah ran da aka yi wasu yaƙe yaƙe wanda mala'ikun nan suka sabko da ran da aka yi Isra'i da Miraji da manzon Allah ran nan da da ira aje shi na amma ya sabko ya yi hidima ga manzon Allah sallallahu an ce shi tun da yake bai taba saukowa kasa ba sai wannan kafan da yake hannun shi sai dai lokacin da aka yi jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo cikin hadimai ya yi hidima ga manzon Allah sallallahu shi Israfil din nan mai busa kaho to ne Allah ke gaya mana wa man fawfi suri ranar da za a busa a kaho cikin kaho alqarn nafatil ula alqarn kaho an nafatil ula shine busa ta farko min Israfil daga Israfil fafazi a man fis samawati wa man fil ardi dukkan wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin kasai sai sun razana saboda wannan busa hafu sai sun je sai sun ji tsoro alkhawf tsoro almusubi wanda zai kai su ilal mauti zuwa mutuwa saboda razana za ka ga mutane sun rawarau kwarai Qur'ani ya ce tara inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tazhalu kullu marbi'atin amma arda'at wa tara kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi shadid to saboda haka saboda razana da tashin hankali mutane duk za su za su za su mutu akwai ta ayan ma da ke tawana ta fi suri fasa ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma fi thumma nufikha fihi uhre fa idahum qiyamun yanzuruna to saboda haka ita wannan busa an yi ta duk mutane za su mutu wa ta'biru fihi fasara aka cikin su bil mari da da mari litahaqquqi wuqu'i dan tabbatar afu abu abun zai afu shi Allah kawai sai ce an yi an yi kawai mari an gama shi saboda shi ya riga ya gama an gama abin shi haurin shi an yi duka baki daya saboda ya san abin gashi nan ya tabbata za a yi shi komai shi an yi ne ba za a yi ba kowa ya mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya istisna'in su ya tasniyar su ya togace su ya togace su to su wannan ba za su mutu ba ai kamar wasu aka ce an togace su ne Jibrilu wa Mika'ilu da Mika'ilu wa Israfilu da Israfilu wa malakul maut da mala'ikan mutuwa su waɗannan mukarrabai ne su ko da kowa ya mutu to ba su mutuwa su duka baki ɗaya sai daga baya shi ma Israfilin ya mutu sai daga baya shi ma Azra'ilin wanda ke ɗaukar ran mutanen shi ma a ce ya mutu to yanzu sai wa ya rage kai Azra'ilu mai ɗaukar rai ya ce ki to ai Allah sai Jibrilu sai ni sai kuma ku da ba ta yaya za ku yi ba to shi ne sai sai sai sai a ce to ai Azrail ai alƙawarin dai dole kowa sai ya mutu ko saboda haka kai ma ka mutu shi ma sai sai ya mutu da baki da eh dada sai malaika Jibril shi kadai sai Allah ya ce to Jibril na yi fa alƙawarin na ce kullu nafsin za'iqatul maut kowa sai ya mutu to kai ma fa za ka mutu to shi ma nan kawai sai ya mutu to ranar sai bai ubangiji shi kadai ƙwararre ranar zai kirari ya ce to yau kuma sai ba kuma ba mai ansawa ba yan amin ba masu cewa kuyi sai ce lillahi wahid qahar sai dai shi kadai baki da sai sannan kuma a fara tadawa kuma farko wanda za a fara tada shi ne shugaba sallallahu alaihi wasallam ƙwararre da to za a za a wa an ibn abbas wa an ibn abbas daga abdullahi dan abbas kuma shahada'u shi ne shahidai don su shahidai dama Allah ce rayu ne yazuhum ahya'un inda rabbihim yurzaquna don su rayu ne wajen ubangiji dama ana arzita su wa kullum kowane daga cikin su kowane daga cikin mutane baki daya duka baki daya wa kulluhum dukkan su ba da ihya'ihim bayan raya su yawmul qiyamati ranar kiyama atuhu za su zo ma Ubangiji Allah ko sun zo ma Allah dakhili da suna kaskasattu kowa sai ya zo ma Allah duk wanda ka sani ko ina yake duk wanda yake sai ya zo ma Ubangiji Allah ya wala kada ji itumuna furada kama khalaqnakum kama khalaqnakum awwala marrati kowa zai zo ma Allah shi daya yadda ka zo kai daya haka za ka tafi ma Allah kai daya kuma ranar kiyama sai Allah ya tattara mu baki daya a yi hisabi a yi kowa abinda za a yi masa in na kirki ne a bashi aljanna in ba na kirki bane in bai samu rahama ba ko gafara ko mai ceto ba shi kuma a kai shi inda za a kai shi in musulmi ne a dan dandana mashi azaba kaɗan ya hito a kai shi aljanna in ko kafiri ne a daure shi ha abada Allah shi kiyaye mu kullum kowane daga cikin mu'atu za su zo ma Allah dakhirina suna masu kaskasu masu kaskasu ma'ana ba kowa tare da mutum wani abin da ka mallaka to nan za ka bar shi ba za ka tafi da shi ba ko menene in wasu jama'a ne in wani mulki ne kake da shi in menene kake da shi nan da nan dama ka zo ka same shi haka ka zo hannu biyu fatan ƙuratan gurla ba komi ka zo kuma haka za ka tafi ba komi din kuma haka za ka je ma Allah ba komi sai dai abin da mutum ya aikata wanda ya aikata na alheri zai same wurin Allah eh Allah ya shi taimake mu da aikata alheri da yake cewa yau mai fa fi suri wannan fi fi suri mai fasa yi kamar fi samawati wa man fi illa illa ma sha Allah ila fa inda husuliha sadda wannan busa ta tabbata ya mutu kulle hayy dukkan wani mai rai zai mutu ma a da masuniya banda wanda aka toga shi aka ce illa ma sha Allah wanda aka toga shi din nan to su ba za su mutu ba wa amma na fahatu saniyat amma su busa ta biyu fa inda ha wurinta ya haya kullu man kana mayitan dukkan wani wanda yake mamaci shi ko sai ya tashi fannafahatu kaga dai isnani ashe busa dai busa biyu wa bainahuma arba'una sanatin tsakanin busan mutuwa da busan rayuwa shekara arba'in wakila amma wasu ce innaha salasu nafahatin akwai busa uku ce azzalzalat akwai busa tarwarawa wanda ake ce mai wanda ya suratul hajj ta yi magana ta yi annan sa kura ba kuma ladhi halakum yake ta inna zalzalat as-sa'ati shay'un aziz yawma tarawunaha tazhalu kullu mardi'atin amma arba'at wa tadhu kullu zati hamlan hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi shadid to ita ce ita ce nafahatu zalzalati idza zulzilati al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu asqalaha to ita ce ake nufi wa zalika wancan nan ka hina tasirul jibalu ran sadda duwatsu za su tafi wa tartajil ardu ƙasa ta da ahliha ƙasa ta rika raurawa ta rika girgiza bi ahliha ga ga ma'abutanta wa nafaqatil mauti wannan ita ce Musa wadda za a raurawa hankali ya tashi kowa ya san dai lalle abubuwa sun taho wannan fahatul maut da Musa mutuwa wadda za a wadda ake cewa ne ta suri fasa ika man fi samawati man fi rizqi illa man sha Allah wa nafahatil ihya'i sannan kuma busa karaya wanda Allah ke cewa sun man fi hafihi uhure fa izahum qiyamun yanzuruna
wal qawlu al awwalu huwa Fada- al mashhuru fada dai ta farko cewa busa biyu ce shine mabayyani wa sahihu wa sahihu na'am abinda mangana ingatatta bisuri cikin wannan kafan annahu arlun min saurin min nurin dai na min nurin haka ne Eh, ƙaho ne min nurin na haske halakahu Allah da Allah ya halitta wa lahu israfilu ya ba Israfilu shi fa huwa wadi'ahu ala fihi shi Israfilu ya riga ya dora wannan kafan a bisa bakin shi shakhisun bi basarihi ila al-arshi yana daga ganin shi ya daga kallonsa zuwa al'arshi yana kar- yana neman umarni kawai a bashi umarni ya busa yantaziru mata yu'maru bin nafakhati yana saurare yaushe za a umarce shi ya wannan busa
wa idza min kulli da'iratin fihi Oh.
ka ardu samai wal ardi girman kowace ƙofa ta kafan ta ce girman faɗin sama da ƙasa
wa yusamma bil buqi ana ce mai buki fi lugatil yamani cikin liga ta ta yi mutanen yamen ƙwarai kuto in ya busa kusan da mutane za su rasu duka baki ɗaya shi allah yana cewa wurin shi da mari da mustaqabili da wanda ake ciki da mudari'i duk ɗaya ne wurin allah shi yasa da ya tashi kawai sai ta magana yadda ya sai da magana an riga an yi an yi an yi kawai shi ke shi wurin allah duk duniya an riga an riga an gama shu'unin yubdiha wala yabtadi'uha al'amurra ne bayyana su kawai yake ba wai sannan yake yin su ba wai ba ya san da kaga kai abu sannan Allah ne aka yi ba a dama ya riga ya nuha ya yi iyaka ya riga ya gama ya halitte ka ya gama ya gama halittar duniya ya gama halittar lahira ya gama wanda zai ba ya bashi ya riga ya gama iyaka tabbatarwa kawai ake abubuwan tafiya kawai suke shu'unin yubdiha wala yabtadi'uha misalin ma dai kamar yanzu kamar ai abu a sa cikin kasa yana tafiya kawai da abun ya zo kawai sai ya bayyana to haka Allah ya gama duniya ya gama lahira al'amura ne kawai ke tafiya kawai marar gaske da yake cewa kullum min huwa fi shanin to shine malamai ke cewa shanin ba kullum yana yi ba kullum in haka ne ai ba wanda ya kai shi aiki wanda yau a kaza ai kaza cikin gari ma kawai ana ta abu kaza kaza Ga abubuwan bayyana kawai suke ta yi Ai, ana suna bayyana ne kawai ba wai yanzu ake kakin su ba
وترى الجبال تاسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون in an yi busan nan za ka ga abubuwa duk na duniya sun jirkita za ka ga komi ya kauce na duniya wasu gine-gine da wasu abubuwa da baki ɗaya duka baki ɗaya sun tashi ga inda suke Allah ke faɗa mana yana cewa tarar jibala za ka ga duwatsu tufsiroha shi yasa duka za ka ga ƙur'ani da yake an saukar da shi wajen larabawa ƙasashen larabawa suna da duwatsu suna da suna da suna da raƙumma to sai ka ga ana ta ba da misali su dan duwatsu duk in suna suna in suna waƙoƙinsu na na na, na jahiliya sai su ce komi komi zai kare banda duwatsu komi zai kare banda duwatsu to shi yasa dole sai Allah sai rika cewa har duwatsun har duwatsun za ka ga sun kare su dan mutum sai a tun da yake bai taba ganin dutse ya canza ba to shi shi yasa za ka ga ana ta magana duwatsun ai duwatsun su ma kaucewa za su watarar jibala za ka ga duwatsu tafsiroha za ka ganta wakatin da fat wakatin da aka yi wannan busai ta hasibuha jamilatan za ka zaci sandararra ce ma'ana tsaye take waje daya wahiya tamurru marar sahab wake fatan makanaha tana tsaye wurin da take li izami ha saboda girmanta wahiya tamurru marar sahab amma tana tafiya kamar yadda gizagizai ke tafiya da an sheke ta baki daya Eh, almadar shine ruwa idza sur la duribat radabat rihu in iska ta koro shi shi shi girgijan tasiru sayratan zaka ga tana tafiya tafiya hatta ta ka alal ard hatta abku bisa kasa tastawi ta daidaita biha da kasa mabsusatan abun shimfidawa ta koma gari thumma tasiru kal ihnil manfus zaka ga kasa yau yau yau kullu jibal kal ihnil manfus saboda haka kamar suttu irin wanda ake kakkaɓa kamar kaɗa za ka duwatsu sun koma duk sun yi tafshi kamar kaɗa baki ɗaya sun mata siyu sannan wannan kas- ah, wannan duwatsu ta koma haba sura mansuran abin watsawa suna allahi aikin ubangiji ne ake gaya ma allazi a takana kulle shai wannan da ya kyautata kowane irin aiki innahu yi ubangiji allah habirun masani ne bai ma ta fa'aluna da abin da kuke aikatawa duk mutumin da yake ganin duwatsu da gine-gine duk an yi su bisa ƙasa to zaka ƙasa ta zama ba tudu ba kwari in abu na duk inda yake da nisa to zaka ganshi za ka hango shi duk inda yake saboda ƙasa an kayi lebur duka baki ɗaya kuma ita ƙasa ma wannan wadda kake gani ba bisa ita za a yi tashin alkiyama ba wata za a ɗauka wannan duka baki ɗaya kwashe ta za a yi duka baki ɗaya ko yanzu wasu in za su yi gini wurin sai su kauda wannan ƙasa su ga ba ta da kyau sosai su kaushe kwashe ta kwashe ta kawo wata a ɗora bisa to shi ma Allah zai san zai sanya zai radda za a yi tashin alkiyama wata ƙasa za a kawo ta musamman wata sama za a kawo ta musamman ba wannan sama da muke gani ba ba da ita za ta yi mana runwa a tashin alkiyama ba kuma wannan ƙasar da muke gani ba bisa ita za a yi mana hisabi ba bisa ita za a yi tashin alkiyama ba Allah na ta yamma tubaddalu laradu gaira larari was samawat radda za a musanya ƙasa a musanya sama wa barazu lillahi alwahid alqahar zaka ga mutane sun hito to aka ce ina mutanen za su zauna wani kauri aka ce mala'iku za su dauke su rirrike tunda mutanen dama idin sa ƙasa suke wanda lokaci kuma an ce bisa al'arshi za su tsaya kwarai da gaske to amma dai Allah ya gaya mana ko dai ina za a tsaya ba bisa kasar za a yi ba tunda ya ce da yau mutum badala ralu gairar lardu wasu samawa
ومن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ نامنون من جاء بالحسنة وان دي زورن الله يجي ما الله بالحسنة لكتشاوة دوان دي يجي ما الله لكتشاوة وهي أي لا إله إلا الله yaje da la ilaha illallah yawmul qiyamah ranar kiyama falahu khairun minha zai samu lada lada wadda take mafificiya daga gare ta ko dai tana cewa a ba abin da yafi la ilaha illallah ba abin da ya kai ya fita bale a ce khairun minha to saboda haka wanda ya jima Allah dai da la ilaha illallah to zai samu alkhairi saboda fadin la ilaha illallah da ya walaysa litafdili bai zan dan fifiko ba ba a cewa a bashi abin da ya hila ilaha illallah ai lahira ba abin da ya hila ilaha illallah izla fi ila khairun minha ba dan dan ba abin da ya yi la ilaha illallah a lahira
wa fi ayatin ukhra cikin aya wata ashari amsalha za a bashi goma kamar ta man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha wahum su wanda suka je ma la ilaha illallah din nan alja'una biha masu zuwa da ita aminuna suna amintattu min faza'in daga razana yau ma izin wannan rana wanda ya ji ma Allah da aikin kirki za a gane mutane na razana amma shi bai razana kwarai da gaske ita ranar kiyama wata rana ce wadda su wasu ke tsoranta amma kuma wata rana ce wadda manyan bayan Allah ba ranar da suke so su samu kamar wannan ranar saboda rana ce za su samu abin da suke bukata su samu baki daya wani bawan Allah na tashi har ya kaga ranar kiyama ta zo ranar da waje a rabbuka wal malaku saffan saffa zata za a haɗu da Allah da mala'iku za a haɗu da da bayan Allah da annabawa a haɗu duri ɗaya ita kai wannan rana ma da da ita to su kuma mutanen wanda ba na kirki ba ai kaga abin da suke tsoro kamar rana wannan rana musamman su kafirai wanda suka kayyata suka ce babu ita musamman kuma mutane yanzu musulmi waɗanda aikin suke nuna cewa babu ita din ka gane ku dan ko jiya muna magana yake ta ai haugar da kafiran da ke karyatawa da ita da mutanen da su ko ko in kula da ita an an ce masa ranar kiyama har ma mutum waye ce ba ni ina ina na mai bada sai na sai gobe wai sai mutum a bashi shi ya ci goben ya biya ka ga wannan ai galaci ne ko ko ko mutum ya ce in an je lahira a baka inna lillahi kaga wannan kamar izgili ne ake ma Allah shi Allah yana tsorata mutane da ita to wasu kuma suna nuna su ba tsoron ranar kiyama suke ba ba wannan ba su ake in Allah ya nuna ma abuna da girma kai ma ka nuna yana da girma mana ba wai ka nuna kai ba ka jin ma tsoron shi ba kwarai da a wasu ɗan gwamma suka kai ma yan fashi kuɗi ko da ke ko ba zan yi magana to yake cewa bayan sun kai kuɗin sun ansa suka ce sai an kai galan ɗin mai bayan an kai jirka kaza bayan an kai sai an kai wayoyi kaza aka kai suka sake cewa sai an sai mashin sabo an kawo kai duk dai wannan bawan Allah abinda duk ya mallaka sai da ya kare haka duk dangi inda suke rage sai ka ce yake san kai duk inda dangi suke sai da aka aika suka kawo gudunmu aka samu da ana kilgawa to shine shi mai oga din yake cewa kun wahala kun wahala mun wahalar da ku kwarai da gaske yace ana lissafa kuɗin an kai yace akwai ranar da za su muku daɗi wai akwai ranar akwai ranar da za su muku daɗi na mun san kun wahala amma akwai ranar da za su muku daɗi wai akwai ranar da kuɗin za su muku daɗi kaga na izgili ne ko kwarai da gaske ana izgili ba a san istihza'i da ayoyin Allah wala billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tazuru shi istihza'i ma izgili da da da Allah da ayoyin Allah da abinda Allah ya faɗa Allah ya kafirci ne la ta'tazuru karka farko kada ku duk abin da aka yi na Allah to bai kamata Allah ya girma wa mutum shi wulakanta shi ba kwarai da gaske akwai mai mai madahalu littafi ne libil alhaji ko ya nuna duk abubuwan da Allah ya girmama wanda suke sha'airun layi to bai kamata ko wajen magana a kafarsa su ba bare kamar ranar kiyama wa ranar da Allah ke girmama ta mutum ya rika nuna ba komai shi kamar ma ya dauke ta ranar wasa ba ranar wasa ba ce wallahi rana ce ta sakamako wanda mutum duk abin da mutum ya gan shi cikin wa wannan ranar to ya gan shi kenan har abada in riba ce to an ci riba ta har abada in haduwa ce an haduwar da ba a tashi har abada to wannan ranar ko ai koya ga ko dai ranar jarabawa karshe ta hito mutum ta makarantar shi ai rana ce mai girma wuri shi abin da ya gani kaga dole sai ya maimaita ta ko wannan ba wani zanta maimaita da za a ba inda za ka dawo ka ce za ka sake maimaita ai wani aiki saboda wannan ranar tana da girma kamata a ji tsoron ta kwarai da gaske kamar masallaci komin kankanta masallaci to in za ka tashi kar ka ce dan mantan masallacin a'a masallaci dai an gane ku allo mi koman dan allan can a'a allo dai ai allo sha'irin lahi ne rawani har ma ke ta ba a san a rubuta qur'ani karami dan ka wani mai karambani ya ce qur'ani karami a'a qur'ani babba ne ai abin da ke cikin wancan shi ke cikin wannan rawani kar a girmama rawani yana cikin sha'irul layi kar mutum ce dan rawanin ta ka gane ku a'a rawani shi yasa ma ba san rawanin dan karami dan girmama shi ba san dan hikin dan kaka ja mai a ce mai da saboda haka a kowane abu dai in sha'irul lahi ne wa man yu'azzim sha'irul lahi fa innaha min taqwal qulub duk wani abin da zai shi kurin shi ke nuna ma Allah to ana so a girmama shi kwarai da gaske من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة فقبل وجوههم في النير هل تجزون إلا ما كنتم تعملون wanda ya je ma Allah da hasana ranar kiyama dan ba hasanar da abinda zaka je da shi wanda yake ba wani kaulani ba taraddudin gau wanda yake lalle wannan abin akwai akwai tabbacin za a samu alheri shi kamar la ilaha illallah nan da an je da la ilaha illallah to komai yana da za a samu komai ya tabbata an ce mutum zai je da jirgin takardu na aikin zunubi in ya je da su ranar kiyama ai ta ɗaukowa ana lifcewa ai ta ɗaukowa ana ajewa ai ta ɗaukowa ana ajewa ya tabbatar da shi kawai halaka ta same shi duk wannan ya ce duk wannan takardun aikin sana ya ce duk takardun aikin sana ya ce to hankalin shi ya tashi gaban shi na ta faɗuwa to sai Allah ce ai ba zalunci yau akwai ta takarda na nan kana da wata ajiyar takarda yar karama tana nan wurin mu insha Allah ita ma za a zo a auna da in an hiddo ta ta takardar karama to sai ce Allah ina za a auna wannan takardu jirgi haka da wannan da wannan takarda karama ai da ma fasa aka kai aka aka huta ce ai ba a zalunci yau ko da me ka zo ko menene sai an auna da an dora wannan takarda yar karama sai ta dai yawa nan jirgin takardun masu yawa sai farin ciki ya same shi ita wannan takarda la ilaha illallah ke cikin ta saboda haka la ilaha illallah tana da muhimmanci kwarai ya kamata a rika faɗin ta kwarai da gaske man ja'a bil hasanati falahu khairun minha ya cikin wannan tafsiri aka ce bawa in ya aikata hasana kyakkyawa sai Allah ya rubuta sai ya hori mala'ika dama da ka aikata hasana dan cikin tafsirin man ja'a bil hasanati din ɗaya ne daga ciki ya ɗauka ya ce la ilaha illallah ai da aikin kirki akwai hasana ce ko da ka yi aikin kirkin hasana za a rubuta ma to in kai aikin kirki da ka da ka aikata hasana to shi mala'ika na dama ba zai shawarci na hagu ba kawai sai ya rubuta ma lada hasana shine lada goma eh amma in ka aikata wai wannan zai nuna mana irin yadda tausayin da Allah ke mana da irin yadda ake ba mu dama kuma yadda ake nuna cewa ba azaba ake so ai mana ba rahama ake so ai mana mu al'umma ce ummatin ce marhumatu al'umma ce wadda Allah ke nufin rahama da ita in mutum ya aikata aiki na kirki sai mala'ikan dama bai shawartar na hagu sai rubuta ma hasana in kuma na hagu mutum ya aikata aiki wanda ba mai kyau ba to sai man na hagu ya shawarci na dama ya ce to ya aikata zunubi a rubuta sai ce a kaka rubuta mai a bashi dan lokaci sai bayan awa shida in bai tuba ba bai istighfari ba bai wani aikin kirki ba to sai a rubuta mai zunubi ɗaya amma cikin wannan awa shida in ka tuba ka ce astaghfirullah ka tuba ko baka tuba ba in kai wani aikin kirki ka aikata wani abu na aikin kirki to za a baka hasana hasana shine lada goma to sai a baka hasana tara sai a ɗauki wannan zunubin naka wannan wannan lada ka ɗaya sai a shahe wancan zunubin da ka aikata maimakon kana da lada goma to kana da lada tara an ɗauki ɗaya daga ciki an shahe ma laifin da ka aikata innal hasanati yuzhibun sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana zalika zikira da zakiri ko akai awa shidda bai istighfari ba ba aikata wani aikin kirki ba wanda za a ɗauki ɗaya daga ciki a shahe ma zunubin ka to sai a sai a rubuta ma zunubi ɗaya an gane ku amma ita lada goma ba shawara shi ko zunubi ɗaya za a rubuta mutum to in mutum ya aikata ya aikata hasa a kin da ta wuce bai yi ba sai a rubuta mai kwarai da gaske saboda ka shi yasa ake faɗa cikin hadisi ana cewa tsanani ya tabbata asara ta tabbata ga wanda goma goma ɗin shi har suka rinjaye ɗayan shi goma goma ɗin shi suka rinjaye ɗaya sai ka yi zunubi goma sannan zai rinjaye aikin alheri ɗaya ka gane ko to mutum har ya ta aikata ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya suna da jaya goma goma a je lahira a auna a ga cewa goma goma ɗin nan wai ɗaya ɗaya ɗin nan sanin jaya goma goma sannan a sashi azaba a sanin ka san ai akwai wahala ko eh sai dai mutum dan asara ne kwarai da gaske eh sai ta yin abubuwa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya hasu da jaya goma goma ai asara ta isa wani da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa innal hasanati yuzhibun da Allah yake innal hasanati yuzhibun sayyi'at Allah yake kyakkyawan aiki yana ta da mummuna kuma cikin hadisi yana cewa in ka aikata mummuna isauri ka aikata kyakkyawa tamhuha sai ta shafi ma'aita ka gane ko sai wani sahabi ya tambayi manzo Allah ce to wai ya rasulullahi cikin hasanodin da ake ta ma aikata irin hasana ce ko irin hasana ka aikata lafiya launi yace yanzu ko la ilaha illallah ne ce za ta shafe min zunubi na sai ce ai la ilaha illallah ba hasana da kai ita ai la ilaha illallah ya hasanul hasanat ita ce mahi kyawun da hasanoni ya kamata mu shagala da faɗin la ilaha illallah dan saboda a kokari a samu alkhairin da ke cikin ta kwarai da gaske muna godiya mu ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu jagororin mu da suka koya mana cewa duk wanda ya ashe da dina dari mu to zaka ga kullun zai yi dari uku kullun sai ya karanta la ilaha illallah dari uku kuma ba wani dalili ba kawai ya riga ya bada ya maida abin dole ya lazumin safe ya wazifa kuma ya ziki da da da, da kuma lazumin mareki ga wanda ake mai yawa marekin ranar juma'a ko wanda ita ba lissahi ma ko saboda haka muna godiya ga Allah Allah tabbatar da mu a ciki wani yana ta fa haya afalal wujuhu zikri fashkala bi hayya umrata fil bil zuhri duk wani zikirin da za ka yi to ba abin da yake la ilaha illallah ita ce ma ake bukata a cika da ita duk wani abin da za ka cika da shi ko menene to ba wanda ake raja'i ka cika da shi kamar la ilaha illallah saboda haka a lokacin ba wani abin da ke tsayawa matsayinta ita la ilaha illallah to ake dai mutum ya cika da ita manzo Allah sallallahu alaihi duk mutum da ya cika da la ilaha illallah to tabbas aljanna ta tabbata gare shi yasa ake so a cika da ita Allah ya sa mu cika da ita albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man jaa bi sayyi'ati to ko da yake ya dan yi falahu khairun minha yake tahiya la ilaha ay la ilaha illallah innama hamalahu cewa dai mufassir ya yi cewa la ilaha illallah abin da ya kai shi alhazar tafsir a bisa ambatan a bisa wannan tafsiri da yake man ja'a bil hasanati falahu khairun minha to abin da yasa hidi haka abin da zai biyo baya shi yasa mufassir ya hidi wannan da sai ya ce kowane irin aiki kyakkyawa to amma da dalilin da yasa ba haka ake fasar qur'ani ba sai an diba gaba an diba baya to zikrul maqadir kwatanta abin da can can sai ya ce man ja'a bi sayyi'ati ko sai ya ce faqubbat wujuhum fil nar to shi yasa ya fasara wannan da la ilaha illallah ka gane ko to shi wannan sayyi'atin da aka cewa maja da sayyi'ati wanda ayat zamu karanta nan gaba kafirci ne ake magana to ashe ko tunda an ce kafirci ne to ashe wanda ya zo da la ilaha illallah to ashe ita la ilaha illallah imani kenan la'anna kabba fil nari ko kubba fil nari domin cewa a cikin mutum cikin wuta laisa bin mutsalake sayyatin a'a ba aikin zunubi kawai ke sa a sa mutum wuta ba bal bari wannan magana inna ma ya kuna bil kufri a kafirci shi ke sa sa mutum wuta musulunci in mutum akwai musulunci da wuya ya shiga wuta sai dai in yayi aiki irin na kafirai ya dan raka su ya dan dana azaba su hito amma shiga wuta ba ta musulmi bace ba wuta ba dan musulmi sai dai shiga ya dano kaɗan ya dawo
wa huwa yuqabilu al-iman shi ko yana muƙabala da imani wa hina idhin yayin nan
fa'al ta'alatul hasanati shi a ce man shi al hasanati da aka ce lil ta ahadi alƙawali ce ta ahadiyya ce ay al hasanatil ma'hudati hasana wanda aka saba da ita wa hiya kalimatu tauhidi shi ne kalmar tauhidi
wa qila aka ce al hasanatu abinda ke hasana kullu amali khairin dukkan wani aiki na alkhairi hasana ne min salatin shin sallah ne wa zakatin ko zakka wa ko sadaqatin sadaka wa ghairi zalika Da wani min wujuhil birri da wani waɗannan min wujuhil birri daga ayyuka na alkhairi to duk hasanoni ne kwarai da gaske amma abin da yasa shi mufassiru yake cewa ya ambace ta la ilaha illallah saboda nan gaba za a ce wa man ja'a bi sayyi'ati fakubbar wujuhun fin nar da yake ta falahu khairun minha to zai samu abin da ya hita kama an ce menene ya hita wa huwa al-khuludu fil jannati shine dawwama cikin aljanna la ilaha illallah ɗaya za ta jaza ma ka dawwama cikin aljanna bi sababiha saboda ita ai min ajali maji'i biha saboda ya je da ita in ka je ma Allah da ita walaysa li tafdili a wai ba wai dan ta hita ba la ilaha illallah ita ce mafi fikira goma daga ga kowane irin aiki laysa laysa khairan ko ila fi'il fi'il tafdilin wai khair da aka ce ba fi'ili na tafdili ba la'annahu laysa ibadatun afdala afdalu min la ilaha illallah dan ba wata ibada wadda take tafi la ilaha illallah wa yuwayidu ma qala hul mufassiru abin da ke karfafa abin da mufassir ya faɗa ma ruya an ibn abbas abin da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas annahu qala shi ya ce lahu ya Allah qala lahu min tilkal hasanati daga wannan hasanai khairu yawmil khairun yawmil qiyamati alheri na ranar alkiyama wa huwa as-sawabu shine lada wal amnu min da al-azabi amincewa daga azaba amma man yakunu lahu shay'un khairun min al-imani amma am- amma man yakuna lahu shay'un min khairin min al-imani amma wanda yazo daga gare shi yana da wani abu daga alheri kuma daga imani fala ai ba wani abin da la ilaha illallah zama alheri daga imani la annahu la shay'a khair domin ba wani abu mafi bici min la ilaha illa allah daga la ilaha illallah ba abin da yake alkhairi kamar la ilaha illallah dan mu ga ta nan tana lokaci na taucewa babu cewa sai mutum ya zanna awa ɗaya awa biyu bai taɓa hit la ilaha illallah bai ce subhanallah ba lokaci na taucewa shi ko lokaci ya yi zinari ya yi azurfa ya yi kuɗi ya yi fetur wannan lokacin da muke wucewa minti ɗaya ya wuce baka yi wani aikin alheri ba to ka yi asarar wannan minti ɗaya saboda haka bai kamata lokaci ya wuce ta mutum mutum ba mutum ya shiga mota daga nan har Kano har Abuja har har Lagos amma bai bai yi wani tasbihi ba bai wani tahmidi ba bai lokacin ya wuce sululu haka nan a kai ta yi kai ta daukowa kai ta subhanallahi subhan in ka gaji la ilaha illallah in ka gaji la- walhamdulillah zanna kullum bakin ka karatun alqur'ani la yazal wani ya tambaye manzo Allah sallama ya mai wasiya ce la yazal lisanika raqabu min zikrillah kada ka sake halshen ka ya zama ya bushe danye daga ambatan Allah kullum halshen ka danye daga ambatan Allah kanka bari lokutan ka sai ta wucewa haka nan ko nan makaranta wajen tafsir naji shi liman ya faɗa cewa Imam Shafi wani manzami ne mai gyaran fuska yana motsa bakinsa to sai ya yake ce lalla a karɓar kallama ɗan dakata saboda ka a ɗan yi ma rauni saboda ana ɗan gyara fuska haka ana amfani ce to sai in jika ma haɓata kai sannan in haka sai ka gama aske sannan in in zikiri sai ka gama gyaran fuska sannan in ambaci Allah yace sai dai a yanka fuska sai sai dai a rauni haka ne saboda ka ga wanda suka san kimar lokacinsu eh akwai wanda su har ko lumfashi za su yi sai sun sun san la ilaha illallah da suke ciki wai ba haka nan lun- kowane lumfashi sun sun san adadin lumfashin da suke yi din sun san kuma la ilaha illallah da suke kowane nafsu da suke ita ya haka nan to saboda haka bai kamata mu ce ban lokacin shi ta tahiya haka nan ba sai ya je lahara ya ta asara ya ta ganin lokacin shi ya wuce kan manza kwarai da gaske Ah, in an ga kana ta na kana ta wani zikirin sai a ta cewa ka zama wani iri ma ko ai wanda ka zama wani irin tunda mutum ba shi ya sa ka ba ko kwarai da gaske to bismillah ومن جاء بالسيئة wa man jaa bis sayyi'ati wanda duk yazo ma Allah da mummuna to wannan mummune ba ana nufin sayyi'a ba laifi ta laifi ashirku shine kafirci wanda je ma Allah da kafirci fa shi kafirci ba a gafarta shi mutum ya kokari tun nan ya musulunta ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun kada mutum ya sake ya mutu sai yana musulmi in mutum ya sake ya mutu yana kafiri to ta ɓaci ƙwarai bacin kuma ba ba bai ba ta gyaruwa amma kowane irin zunubi ka je da shi lahira to ana samun gyara akwai da za a yi gyara amma ka je da kafirci ba ba fazancen gyara amma da da sai ya ce wanda je da kafirci fa kubbaru juhum to za a kifar da huskokin su finnari cikin wuta wa zikirati da an ambaci huska la'annaha mawdu'u sharafi nan ita ce wurin daukaka min alhawas daga cikin gabubba ba gairu ha to wani huska min babi aula yana daga babin aula kenan in an ce huska ta shiga ashe ko ina ya shiga kenan wai qala lahum tafkita a ce masa saboda zargi a ce hal tijzauna ko hal tijzauna ba abinda ake saka masu ko hal tijzauna ba abinda ake saka maku illa jazaa ma kuntum ta'malun sai sakamakon abin da kuke aikatawa mana shirki daga kafirci wala ma'asi da sabon Allah yake cewa man ja'a bi sayyi'ati fa kubbar wujuhuhum fin nar to da shi bai masa wani bayani ba saboda haka shi dai ba a san mutum ya je mun Allah da kafirci ana san duk da mutum zai je da da lahira to je da imani shi yasa ma ake so a yi tajaddidin la ilaha illallah din tun ana nan duniya da an ga mutum ya kusa tafiya to sai alakana mai la ilaha illallah ya rika karantawa dan a samu ko da duk abin da aka yi can baya bai yi ba to a samu dai a mutu da la ilaha illallah da wai ko da zaman da kai shekara 40 50 60 70 80 baka duk wannan abin da duk bai yi kyau ba duk ba ai koyi ba to a samu a mutu ko ko ita wannan la ilaha ta karshe a samu a mutu da ita in aka aka aka samu aka mutu da ita la ilaha illallah to to a gyara in an je ta ka gane ko amma dai in aka tafi ba ba la ilaha illallah to ba fa gyara ita la ilaha illallah din nan tana da muhimmanci kwarai da gaske wani bawan Allah yana cewa yadda wai karshen zamani yana daga alamun karshen zamani yadda kuɗi suke da muhimmanci karshen zamani yace yadda ka san in ka je da la ilaha illallah lahira ba abin da ya kai ta yadda la ilaha illallah ke amfani lahira to haka kuɗi ke amfani karshen zamani duniya komi sai da su to ita ma komi sai da ita
إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون إنما أمرت يا رسول الله قل لهم ke masu innama umirtu cewa dai ni an hore ni ana a abu da rabba hadhihi albaldati allazi harramaha in bauta ma ubangijin wannan gari shine makka allazi harramaha shine wanda ya haramta ta ita makka tana da girma su kan san girman ta duk mutumin makka ya san girman makka to kuma shi manzon Allah an aiko shi makka ne kuma qur'anin yana magana da mutanen makka ne su kuma sun san makkai an haramta ta tunda ake makka ba a taba cin ta da yaki ba ba wani wanda ya taba zuwa garin Makka duk da lokacin jahiliya da aka yi ana kai hare-hare a garuruwa to ita Makka Allah ya haramta ta bai taba barin wani ya zo shi ta ba Allah ya riga ya haramta ta tun da take ba taba ta san mata da yaki ba aka ci ta to shi yasa manzon Allah ya ce Allah ya hore ni wannan garin da Allah ya haramta ya hana a ci shi da yaki to shi ya hore ni an abu da rabba hadhihi albaldati in bauta ma ubangijin wannan garin ita Makka allazi haramaha wanda da ya haramta ta ja'alaha Allah ya sanya ta harama harami ce aminan amintacce Allah na cewa man da halahu kana amina wanda duk ya shiga wannan garin ya zama amintacce la yasfaku fihi damu ba a zubar da jini a ciki damu insani ba a zubar da jinin mutum ciki wala yuzlamu fiha ahadun ba a zalunta wani ɗaya cikin ta wala yasadu saydaha ba a farautar makka makka ba a kashe farauta da ka zo da ka shigo garin maka to ko kai dan farauta ne ko min abin da ka gani na farauta ba ka kashewa wala yuqtala khalaha Allah na cewa ya alladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fa jazaa'u mithla ma qatala minan na'am duk wanda ya kashe farauta cikin garin makka to sai ya biya duk wanda ya kashe farauta ba farauta cikin makka sai ko in kai harama ba ka farauta ko daga ina ka harama ba ka farauta to kuma in ka shigo garin makka komin ka ga kayan kayan daji to ba ta kashe su ko menene ba ka sai dai wanda aka rangwame malamai sun ce an yi rangwamen kashe hankaka bakon bakin hankaka da maciji da kunama da kuma irin su kusu haka abubuwa masu cutarwa wannan an kashe su an yi rangwame a kashe su amma kayan ci haka ko tsuntsu ko wani abu haka duk in ka kashe to sai ka je wajen malamai sun gaya ma kuma ko kai su ne sarkin karatu in ka kashe farauta maka kashe kashe wani abu to sai ka tashi ka tafi wajen wani malami ka ce da Allah akramaka Allah na kashe abu kaza ya za a yi yanzu me ya kamata in biya ka gane ko abin wai na da rubuce kai cin kanka ka sani to shi ma akramaka Allah ko ya sani sai ce to bari in kira malam wani mai shawara mu ji me za a ni za a biya ka gane ku to sai a kira wani malami shi ma sai a kira wani sannan ya zo su zanna wane ne ya kashe abu kaza laruwa ta sai a kashe abu kaza me ya kamata a mu ce mai ya bada ka gane ku da ce to ya ba a to in muka ce bada abu kaza eh yayi yayi to sannan a zartar da wannan wai dai duk ana haka ne a dauki wannan matakin dan ka a taba an gane ku kar a taba ba alƙali dai zai ma shara ba ma sai alƙalai biyu sun haɗu sannan to ya hukuma bihi zawa adalin minkum hadayan ka gane ko ya kuma bihi zawa adalin minkum hadayan baligal ka'abati aw ka fara da masakin aw adalin zalika siyaman li yazuqa bala amri wa man ada ko fayantaki billahu minhu wallahu azizun zul intiqam kama kallahu barka da tuwa to shine shine aka Allah ya ce an umarce ni in bauta ma ubangijin da ya haramta wannan wuri shine yake wala yasa da saiduha ba a kashe farautarta in mutum ya kashe farauta sai ya rama wala ya hutala khalaha ba a ba a iba ciyawarta ko ko ba a iba iccenta wa zalika min al-ni'ami kaman kaman icce haka in in kaje haka nan ko ciyawa an ce dai an yi rangwame ga ciyawa ga masu masu masu masu dabbobi ko amma ice haka yanzu kamar mu da yanzu nan da ka icen gona kamar ka sai ka zo ka tada an sari to shi iccen maka ba a tsara amma yin kaulani iccen icce na harami amma reshen shi na waje shin a tsari ko ba a tsari ba gindin iccen cikin harami yake amma reshen shi ya hita waje a tsari ko ko a gindin iccen waje yake amma reshen ya shigo harami shi ma an yi magana wasu na cewa a tsara wasu na cewa ba a tsara ba manzo Allah sallama lokacin da yake farin wannan yana karin bayani akan wannan magana yana cewa makka ba a tsaran icce ba a iba kaza ba a iba kaza ba a iba kaza ba a iba kaza sai shugaban abbasu bin abu da nabi baffan manzan Allah sai yake ce mai illa izhira wasana ya rasulullahi ka ce ba a iba kori yace sai dai tsabire sai halasko shi tsabire suna yin gidaje da shi suna iba kamar da kasan muna ibar cifci haka ko gamba ko kaba muna amfani da ita muna amfani da ita ana buru ana danga ko ana daki da yanzu wasu ma ba san ana da mu cifci ba saboda an tashi an gado Allah ya kawo arziki sosai to to to to shi wannan shi kuma sana helisko ana amfani da shi wajen sha ana maganin dauda ciki da shi sai manzo Allah dai bai bai saurari magana Abbas ba manzo Allah ya sake cewa Allah ya haramta kaza ya haramta kaza ba iba kaza cikin Makka ba iba kaza ba iba kaza wala yuhtalaha wala yusali sayyidaha sai sai Abbas yace illa izhira wasana sai manzo Allah ya sake neman maimaitawa manzo Allah bai toga ciyar ba sai ya sake cewa dai Allah ya haramta kaza ya haramta kaza sai abba zai ce illa al-izhira wasana ya rasulullah sai manzo Allah ya ce to illa al-izhira wasana yace to sai sai tsawaran da sai kwa sai da ya dage sannan aka samu wannan guda biyun masu hito to saboda wai ranka san yana da karfi kwarai da gaske duk wannan ana yi ne saboda shi garin Makka inda mutane ne za su zo na duniya an gane ko in aka yadda a rika farauta wani daga farauta sai kaga yanzu nan mahi yawan bannar da ake yi wurin tarurruka haka yan farauta fa ne fa ko shi dan farauta da da ran shi ya baci sai kaga ana kakkarwa haka wani ko kaho ya na busa sai ka jikin shi yana kirma haka sai hido ka bai fa abu wanda bai zato sai kaga an daba mashi ita ko to saboda haka shi yasa aka hana ma ba a ma shiga da makamin an hana ai ma farauta an hana ko mutum wanda ya kashe baban shi ya gani cikin makka to sai dai ya kyale shi bai sai dai an hito makka sannan ya nuna abu alladhi haramaha wala huwa talaha laha wa zalika wancananka minan ni'ami shina daga ni'imomi da Allah yayi ala quraishin a bisa quraishawa ahalaha shine mabuta makka din fi rabbillahi an biladihim al'azab cewa dai Allah ya dauke azaba ga garuruwan su wal fitan da fitinu a shai'at wadda take masu watsuwa fi jami'i biladil arabi cikin garuruwan larabawa su ko Allah ya kare garuruwan su ba a tada fitina ba a yaki manzo Allah ce ba ba a taba cin ta da yaki ba yace ni kadai ne a matsayina Allah taba dan daga mani na cita da yaki yace ni ma haramcin aka daga awa daya fara daya sai aka bani dama na je na cita da yaki yace ni ma ina ina gamawa to amai do haramci ba wanda aka daga ma ba sai manzon Allah shi aka daga ma ya shiga maka da yaki shi ma maka da ya shiga da yakin ba yakin ya shiga ba dan a kashe mutanen maka a'a in yaki ne dai aka ce ana ce fatahu makata amma mutanen da aka ce yan kadan ne kawai tsoro aka ba su da aka wasu tsoro suka sallama shi kina aka kyale amma ba wasu aka kashe ba irin yakin da aka yakin ba da aka kamo su aka dauro su makka ba taho da wata riba ba ba taho da komi ba duk komi nasu abuwa aka yi musu aka kyale su baki daya saboda haka shi ne yake cewa ni kaɗai mazala ce ni kaɗai aka yi ma afuwa na shige ta na na cita wa awa ɗaya kuma haramcin ya dawo ba ta ƙara halitta ha abada insha Allah wala hu kulli shay wai ma ba wai kaka ce Allah ke kawai shi ke da garin Makka a'a kulli shay'in lahu kowane abu ma na Allah ne wala hu kulli shay'in komi ma na shi wannan dai saboda shi garin yana da daraja to sai a ce baitullahi haramun lahi ɗakin Allah kawai duk ana nihin dai ai komi dama na Allah ne wa huwa rabbuhu shi komi nashi ne wa khaliquhu komi mahalicinsa ne wa malikuhu kuma komi mamallakinsa ne shi Allah shi ya mallaka wa umirtu kuma an hore ni ana akuna in zan minal muslimina daga musulmi lillahi ga ubangiji Allah bi tauhidi in dayyanta Allah shi farkon shi ma manzon Allah yadda aka hore shi ya kira kowa shi ma kanshi kanshi ala kanshi shi ma musulunta kan shi ya san ya duk abin da aka ce shi ma wajibi ne gare shi shi shi baitullahi shi dakin Allah dama da Allah ya riga ya tabbatar da garin Makka na za a ce manzon Allah to nan shine farkon gini da aka fara dorawa a dasa bayan kasa Allah na faɗa yana ta inna wala baitu mudi alil nas lallazi bi bakkata ko dakin da aka zama an fara gini to shine Makka kuma shi annabi Ibrahim da dakin ya roshe lokacin ruwan dufana sai Allah ya hori annabi Ibrahim ya aji iyalinsa nan dama ya ɗauko annabi Ismail da matarsa Hajara ya kawo su ya ce rabbana inni askantu min zuriyati bi wadin ghayri zi zar'in inda baitikal muharram rabbana li qimu salata fajalab ilatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min as-samarati la'allahum yashkurun to da ya aje su nan dama an fara aje su ne saboda a zo a gani za zai zo ya jaddawa wannan daki da kuma Allah ya ya horai ya hore ya ce zo gina ɗakin shi da annabi Ismail sai zo gina shi suna ginawa suna addu'a rabbu idh rafa ibrahim alqawaid min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ko rabbana waj'alna muslimin lakum min zurriyyatina ummatan muslimatan haka ne ko to har dai yayi addu'a yake Allah ya aiko musu manzo rabbana ba'ath fihim rasulan yatlu alaihim ayatika wa ya'lamul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim yayi bayan ya gina ɗakin ya yi addu'a ya ce Allah ka aiko annabi a cikin wannan garin dan ba annabin da Allah ya taba aikowa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dama dukkan ta Allah ya haramta ta ga kowa sai annabi dama tashi ce to kuma shi kanshi annabi yana cewa ana da awati abi Ibrahim ni addu'a babana ce Ibrahim kuma da ya gama kira da ya gama ginin sai Allah ya horai ya ce to ka kira mutane su zo hajjanci wannan ɗakin ya ce to mutane ya yi kira bisa ya hau dutsen abu kubai ya ce Allah ya gina ɗaki ga yanan ya ce kowane daga cikinku ya ce Allah ya za a yi in kira mutane idan kiran kawai ni zai isa masu wa azzimtin nasu bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli zamir ya tina min kulli fajin abi annabi ran yayi kira mutane suka zo kowa ya ansa wannan kiran sai ya je wurin wannan wannan wannan wannan wuri wannan saboda aka sai Allah ya haramta ai ko kai aka shaharauta kar ai komi da komi ciki kuma duk Allah ya lamunin cewa duk mutumin da ya zanna maka to Allah zai bashi arziki ya ci ko da kafiri ne rabba yake ka warzuquhum min as-samarati wa amana minhum billahi wal yawmil akhir ka ba su abin ƴaƴan itace su ci abinci cikin wannan gari kowa duk wanda yake mumini ka bashi arziki Allah ya ce koda ko in dai mutum ya zanna cikin maka to zai samu arziki koda kafiri ne ko kala wa man kafara ko matuhu qalilan suma qadbuhu ila azaban nar su kansu Allah ya masu cewa fal ya abudu rabb hadha albayti alladhi ad'amahu min ju'in wa amanahu min khawf makka tana da daraja kwarai da gaske tana da abubuwa ko da ba komi cewa an tattali garin dan gari ne wanda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa ko gari ne wanda manzon Allah ya tashi rayuwar da ya cikin garin Makka to bai yi ta cikin rayuwar cikin Madina ba kaga sai da ya shekara 40 yana cikin garin Makka ya shekara goma sha uku hamsin da uku kenan shekara hamsin da uku cikin garin makka bi yana kai yana kawa yana takawa ya je nan ya je nan nan ne garin su nan ne aka haife shi kaga tana da daraja kwarai da gaske shi yasa duk Allah ya kawo mata abubuwa masu daraja ga makama Ibrahim ga ga Zamzam ga ga Arfa ga Mas'arul Haram ga sunan dai Allah dai ya tattale ta ne an girmama ta saboda haka ga Hasana in kai sallah makka to sai kai sallah dubu ɗari sannan za ta daidai da ta makka yanzu in kai zahar ɗaya makka to za a linka ma dubu ɗari ga zahar ɗin da kai garin ku ko ina ne garin naku to kaga wannan duk an samu haka ne saboda albarkacin wanda Allah ya aiko a cikin shi da wanda aka yi shi ne sallallahu alaihi wasallama muna fatan Allah ƙara ba mu daman zuwa wanda ba su je ba kuma Allah ba su daman su je dan kuma an je a je a ziyarci ma'aiki sallallahu alaihi wasallama inda ya kuma muhajiruhu haza wa zalika mab'athuhu nan wurin hijirarsa ne can ko inda aka aiko shi ne ko muna fata Allah ba mu ikon zuwa Allah ya kara mata kwarewa ya kara mata aminci Allah biya mu kowa bukatar sa barka sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
Alhamdulillah tafsirin Alkurani mai tsarki kenan aka saurara daga masallacin Yaraduwa daga nan cikin garin Katsina wanda Malam Dahiru Imam ya gabatar a madadin wasu bayan Allah da suka dauki nauyin kawo muku tafsirin sai kuma gidan rediyon Alfijir Katsina da ya kawo muku sunana Awal Ahmad nake cewa mu sha ruwa lafiya